alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Gaba da karatun littafin ma'aƙidatu ɗahawiyya, littafin imamu ɗahawi mai bayani game da aƙidojin ahalis sunna wal jama'a. Karatunmu na ƙarshe mun tsaya inda yake cewa wani kulu Allahu a'lam fi mashtabaha alaina ilmu. Ko? Ta wadda abin da ba mu sani ba sai mu ce Allahu a'lam. Ba za a yanka ta tashi ba. Allah ya taimaka mana kaga kowa kenan ya tsaya ga inda Allah ya tsayar da shi abinda baka sani ba kada ka zo kawa mutane hauka ka halaka ka halakar da mutane to sai gaba ta gaba yace wannan ralmasa alal khuffaini kuma muna ganin halacci ko sunnancin shafa akan khuffi biyu fi safar wal hadar cikin halin tafiya da halin zaman gida kama ja'a fil athar kamar yadda yazo cikin hadisi to yanzu yana magana ne dangane da aƙida ko sai ya kawo matsalar shafa akan kufi wadda yake ita kan matsala ce fiƙihiyya matsala ce ta fiƙihu to me ya hikimar kawo matsalar fiƙihu cikin magana wadda ta shafi aƙida kamar yadda ni muku bayani ga lokacin da ya kawo muna ganin halaccin bin sallah ga duk kowane musulmi ba ya kawo ta ba ni ce muku wannan matsala ce ta fikiru amma kuma ya kawo ta ga magana ta aƙida kaga don ya nuna ashe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama aƙida ce kun fahimta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayanta aƙida ce don haka duk abin da ya shafi sunna ya shafi aƙida kamar yadda ya tabbata ga sunna cewa kowane mutum ana biya ta sallah matukar dai musulmi ne kuma ya iya sallah su ne sharuɗa guda biyu ya zan musulmi ne kuma ya iya sallah kaga wanda ba musulmi ba a biya shi sallah haka wanda bai iya sallah ba shi ma ba a biya shi sallah tunda ko ya yi babu ta to tunda wannan ya tabbata ga sunna to kaga sunna kuma aƙida ce to shi yasa sai ya kawo shi ƙarƙashin magana ta aƙida hakan ga ita ma shafa akan kofi matsala ce ta fiqhu amma tun da ya tabbata ga sunna kuma an samu wasu daga cikin bangarori na ɗan bid'a kamar ɗan shi'a suna musun shafa akan kofi hadisai masu yawan gaske waɗanda suke sun kai haddi na tawaturi kamar yadda malamai sun kace kamar da zamu ji ga shari'a insha Allah sun tabbata game da tabbatar da shafa akan kofi kaga duk da yake matsala ce ta fiyo amma tun da sunna ta zo da ita to kaga ya shafi aƙida shi yasa ya sawo shi babin aƙida kun fahimce ni don haka babban abin da kawo matsalar fiqhu karkashin babin aƙida matsala da ta tabbata ga sunna a kawo ta karkashin babin aƙida babban abin da yake karantar da mu shine sunna aƙida ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam aƙida ce ina za mu gano haka nan duk wanda bai yi idda'a'inta ba wanda bai yadda da ita ba ko da ya aikata sunna miliyan ba za a sa shi cikin ahlus sunna ba lokacin da muna magana game da biyar ko wani mutum musulmi sallah sai na kawo muku misali da Imam Khomeini in kuna tunuwa na yi muku misali da shi nace in kun kalli Khomeini duk jikinsa sunnonin annabi ne gage mu ahlus sunna nawa ya tsaye da yabba gemu haƙƙinsa irin yadda Khomeini ya basuwa ‘yan kaɗan ga gemu ga rawani nice ba ku taɓa ganin homeni hoton homeni da hula ba hula ɗaya duk inda ka ga hoton homeni da rawani haka ne ko ba haka ba ne sannan da za ka sadda kai ƙasa kuma ka dibai za ka ga wandonsa ko suturarsa gaba ɗaya ta tsaya inda sunna ta ce a tsaya ga shi lullube da zane shi ma lullubin mayafi sunna ne da dai abubuwa dai ga sunan na sunna nice to duk waɗannan sunnonin sun isa a ce Khomeini ahli sunna kuka ce a don me saboda bai da wannan itikadi cikin zuciyarsa don haka ba ahli sunna bane in ya raya sunna miliyan ba ahli sunna bane don me don bai yadda da ita ba cikin zuciyarsa kun fahimta mu dai ba za mu sa cikin ahli sunna ba nace hakan ga kuma zaka iskan mu mutum mai idda'in sunna ya askige mu kwal kamar dan sanda shi dan sanda kaga askige mu ne na lalura ce ya sayar ma gwamnati gemu an biya shi ko to amma wanda ba ɗan sanda ko soja ko kastam ko immigrant wanda ba ma'aikacin sarki ba kuma ya aske gemu shi ko don mi to don mi da ya aske wanda duk ba ma'aikacin sarki mi ka sa ya aske gemu rauni kaga rauni ne ya aske gemu da za ka sadda kai kasa kuma wando ne ya wuce inda shari'a ta ce suturan namiji ta tsaya ga sunan dai abubuwa dai da na saba ma sunna nace to duk da wannan sabanin za mu kira shi ahli sunna ko za mu kore shi za mu kira shi ahli sunna don me saboda itiqadin da aggare na sunna cikin zuciya kun fahimta ashe sunna aqida ce ina fatar kun fahimta to sai ya zanga wata matsala sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mutawatira ta tabbatar da ita amma ga wasu yan bid'a can sun musanta ta to kaga dole a kawo wannan matsala cikin babin aqida don wani abu ne da sunna wanda yake aqida ce ta tabbatar su ko sun ka musanta shine shafa akan kufi hadisai kamar yadda za mu ji sun kai haddi na tawaturi sun tabbata game da annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayani game da shafa akan kufi asali mai mun ka sani in an ka zo arwalla game da kafa wanki shi mun ka sani asali sun fahimta wanki shi ne asali kamar yadda Allah ya ce cikin aya arwalla cikin suratul ma'ida ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa wa wa arjulakum sai kun ka wa lamun din nan ta arjuli kun ka yi mata nasba wa arjulakum illa alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya koyin da sun kai imani idza qumtum ila salati in kun ka tsayu ga yin sallah in za ku yin sallah to ku yi alwalla yaya ake yin alwalla ga ta nan fagsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aidiyakum da hannuwanku ilal marafiq zuwa ga gwiwoyin hannu nan ne mirfaki gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum sannan ku shafi kawunanku sai ya ce wa arjulakum sai kunka kunka wa lamun nasba shi yasa ni maimaita in jimiza ku yi mata domin ana yi mata wasali bangare biyu ko kai mata nasba ko kai mata kasara to mafi yawa mutane sun yi mata nasba amma ko kasara an kai kuma yayi daidai kun fahimta sai kun ka cewa arjulakum kuma ku da kuma kafafunku don hakan ga tunda kun kawa lamun ta arjuli nasba ashe kenan wawan nan na adafi an yi adafin arjula akan mene akan wanke fuska da hannuwa madalla don me su adda nasba su ne maf'ulun bi ya ayyu halladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kaga faghsilu fi'li da fa'ili wujuha ya zama maf'ulun bi shi sa an kai mai nasba ba a cewa faghsilu wujuhakum ko ko faghsilu wujuhukum ba a wa wujuhu ba a yi mata kasara ba a yi mata damma don me saboda zamanta maf'ulun bihi kaga wujuhu nan matsayin maf'ulun bihi ne shi yasa an kai mai nasba sai ya ce in kun ka tsayo ga yin sallah in za ku yin sallah faga sai lu wujuhakum ku wanke fuskokin ku kaga mun samu wankin fuska ko yana cikin farin lolin alwala sai ya ce wa aidiyakum kaga aidiya shi ma an yi adafin sa akan wujuha shi yasa an kai mai nasba wa aidiyakum da kuma hannuwanku ilal marafiki su ma mi za a yi musu kenan su ma wanke su za a yi ku wanke fuskokinku da kuma hannuwanku kaga yanzu mun samu fuska da hannuwa duk wanke su Allah ya ce a yi sai ya ce wamsahu bi ru'usi ba ce ru'usakum ba don me to ru'usa ba a yi mata nasba kamar yadda an kawa wujuha da idea nasba ba don me an kai mata kasara saboda harafin jarra da ya zo ba'un famsahu bi ru'usikum kaga bi ru'usikum jarrun da majaruri an yi mata jarra an wa ru'usu jarra saboda harfin jarra gashi nan ba'un famsahu ku yi shafa bi ru'usikum ga kawunan ku shafi kai kaga sai ga kai shi shafa akai to kan da aka shafa wani irin wasali gare shi kasara gare shi saboda me saboda harfin jarra da ya zo ba'un ba'un tana cikin hurufin jarri ko sai ce famsahu bi ru'usikum sai ya ce wa wawan din nan ta mece ce ta adabi to sai ya ce wa arjulakum sai kun kawa arjula kuma nasba don me tun da an yi adafinta akan ru'usi ru'usi kuma kasara garai kuma al'ada adafi ana yana yana biye ne da duk abin da an kai hadafinsa ga nasba da kasara da jarra da raf'a da ta'rifi da tankiri da sauran abubuwa haka yake ko ba haka yake ba to yanzu ga wawul adafi nan bayan bayan jarra da majruri ya zo sai an ka kawo wawul adafi amma kuma sai kun ka mai wasalin kun ka saba ga wasali daga abin da ya zo ba abin da kun ka ya dafinsa don me don ya nuna ashe arjula ba a ya dafinta akan ruhusu ba kun fahimta tunda kun ka cewa arjulakum famsahu bi ru'usikum ru'usu mi gare shi kasara gare shi to kamata yayi arjula tunda an yi adafinta ne ita ma ai mata kasara sai a ce wa arjulakum awa lamun din nan kasara kaga ya nuna an yi adafinta kenan akan akan ru'usi madalla to sai kun ga mata kasara ga ta ku kira'a sai kun kai mata nasba ashe shi ya nuna kenan ba ba ba ba akan ru'usa an kai adafinsa ba to sai mu diba cikin kalmomin da nazo cikin ayat wanne ne adda nasba wujuhu da arjula su adda da da, da aidi su adda nasba ashe kenan tunda kun kawa arjula nasba ya nuna an yi adafinsa ne akan wancan don haka kenan tunda kun yi adafin arjula akan fuska to kenan me hukuncin kafafu wanki ashe wankewa za'i ba shafa ba kun fahimta shi yake fa'idanta wa arjulakum kuma ku wanke huskokinku ai fagsilu arjulakum shi ma ya zama maf'ulun bihi ku wanke huskoki ku wanke kafafunku ilal ka'abain zuwa ga idanun sawu kaga sai ya faɗi gabubuwa guda uku wanke fuska ai gabubuwa hudu wanke fuska wanke hannuwa zuwa zira'i shafar kai wanke kafafu wannan suna zuwa Qur'ani sauran waɗanda ba su bi irin kurkurar baki shaƙar ruwa wanke hannu zuwa ku'i da kwalkwala kunne da sauransu waɗannan kaga duk da sunna sun ka zo daga cikinsu akwai waɗanda awwa sunna wajibai akwai waɗanda yake mustahabbai ne ina fatar kun fahimta to to kaga ga wannan kira'a ita wa arjula nasba kaga ya nuna kafafu wanke su akai kuma wannan shine abin da mafi yawan mutane sun ka sani kaga nassin qur'ani me yazo da shi kenan wankin kafafu to sai mun ka samu nassoshi ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa kafa kuma ya halatta in ka zo maimakon ka wanke sai kai shafa kawai akan ta ko ko ba akan kafa ba akai shafa akan kofi sai mun ka samu hadisai ingantattu kamar yadda za ku ji cikin sharhi annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya tabbata daga annabi ga ƙarfin yin aiki da shi a yi hujja da shi daidai yake da alkur'ani kun yadda da wannan ni wannan shine ra'ayina hadisi inda ya tabbata daga manzon Allah to matsayinsa guda ga zama ne hujja a yi aiki da shi matsayi ne guda da san alkur'ani bambanci guda an gare qur'ani shine in ka zo wurin sallah ba za ka karanta hadisin nan ba dole sai dai qur'ani shi aka karanta amma dai ga ƙarfin aka hujja da shi a yi aiki da shi ba tare da zuciyarka ta samu wani kaikayi ba to matsayinsu guda da nassin Qur'ani to sai mun ka samu hadisai ingantattu kuma malamai sun ka ce hadisan ma sun yawaita sun kai haddi na tawaturi hadisi tawaturi shine hadisin da masu mutane masu yawa kamar akalla mutum goma sun ka ruwaito shine hadisi mutawatiri sun kai haddi na tawaturi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya alwala cikakkiya ya wanke kafafu bayan ya wanke kafafu ya sanya safa ya sanya kofi in an ka ce huffi duk wani abu wanda ke rufe kafa shine huffi na fata ne ko na katta ne ko na roba ko na menene mazabar malikiya sun ka tsaya ga cewa sai in na fata ne ko ko mafi yawan sa fata amma babu wani dalili aka wannan duk abin da ka rufe kafa ka da shi ya zama huffi kun fahimta da komi an ka yi shi kuma wasu na cewa ai fatan baka san ko ta mita Allah ya sa ta Allah da ce ba shi ya fi muni cikin dabbobi ba in dai an je mai shi muna da hadisai ingantattu annabi ya ce duk fatar da an ka je mai ta tsalkaka ta tsalkaka ko ba ta tsalkaka ba don haka Allah ya sa ma fatar aladai ce tunda an je mai ta an kai huffi da ya ta tsalkaka ta zama mai tsalki ba ta da bambanci da fatar rago kun fahimta to sai mun ka samu hadisai ingantattu sun kai haddi na tawaturi annabi ya ce duk wanda ya alwala kammalalliya sai ya sanya huffi dada ko ba shus ne ko ko kuffi na fata ko huffi na kattani kamar na, tufa ko ko huffi na roba ko ko hufi na roba irin socks kun fahimta duk dai abin da ya sa ya rufe kafa ta bayan alwala kamalalliya to in an ka jima in alwala ta ta kare yana son ya sake wata sai annabi ya mishi sauki ya ce ga rukusa daga mai gida yanzu ba sai ka cire huffin nan ka wanke kafa ba ishafa kawai akan huffin ya yi maimakon wankin kafa wannan ya tabbata ga sunna kun fahimta sai yan shi'a sun ka buga hannu ga kawa sun ka ce Allah lattambo abin da ya zo ga nassin qur'ani shine wankin kafa don haka ba za a yi shafa akan hufi ba kun fahimta sai mun ka ce musu ai ga hadisi ya hadisai sun inganta dama hadisai ai ba kima gare su ba gare su ko tun tashin farko hadisan kararru ne saboda waɗanda nan ruwaito hadisan tun da bakin sahabbai tabi'un tabi'un tabi'ina har ga na ƙarshe duk ga wurin su kafirai ne munafukai don haka maganar kafiri munafiki tana da wani kima sai mun kace to matsalar shaha akan kufi matsala ce ta musulmi ku kama muna bakin ku ba mu tsaya jayyar akan ku tunda ko Allah da namu da naku daban balle shi balle yadda muka aro Allah ta zandai kun fahimta tunda wani ya ce duk Allahn da duk annabin da khalifansa shine Abubakar to wannan Allah da ya aika wannan annabi Allah su bane duk annabin da khalifansa abubakar duk annabin da abubakar yake khalifansa to allah da ya aiko wannan annabin ba su yadda da wannan allah ba su yadda da wannan annabi ba kaga ashe allah mu daban da nasu annabin mu daban da nasu to wanda ko tarayya allah ba mai muka tsaya rigima shafa akan huffi da shi kamar ka ga ahlus sunna na jayayya game da mutu'a da yan shi'a ahlus sunna nan bai san aikin da yake yi ba wanda daidai da Allah ba ku haɗo ba ko a yi ƙoƙari a daidaitu ga Allah tukun da Allah da mutu'awa fi girma ha iban da Allah ya fi girma to wanda ba ku daidaitu ba ga Allah ba ku daidaitu ba ga annabi rukunan iman duk ba ku daidaitu da su ga ko ba jayayyar mutu'a ko shafa akan kufi da shi to Allah ya shiryar da mu to akan wannan shafa akan kufi ta tabbata ga sunna tabbata kuma wadda ba ta barin wani shakku ba ta da kwaya azara na shakku to amma kuma ga wasu 'yan bid'a kamar 'yan shi'a sun musanta to shi yasa ya kawo cikin babin aqida kun fahimta to ga sharhi yace tawatur ta sunna an rasulillahi sunna ta kai haddi na tawaturi tawaturi shine ta yawaita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil masal al khuffaini game da shafa akan khuffi biyu zaga gaslin rijlaini da kuma wanki kafafu biyu sunna ta zo da wanke kawabu kamar yadda nasin qur'ani ya ce sannan kuma ta zo da shafa akan kuzi warrafida amma yan shi'a to khalifu hadhihi sunna almutawatira sun saba mu wannan sunna mutawatira sun ce a ko alama abinda an wajibi ga kawai shine a wanke in kuma ba a wanke ba sun ka ce ya halatta a yi shafa amma ba akan kufi ba akan kafar sai sun ka ɗauki ƙira'a ta biyu wa arjulakum ba kun wa lamun nasba ba nice mu kuma ga wata kira ana iya mata kasara wa arjulakum kaga yanzu arjul in an kai mata kasara an yi adafinta ne akan mene kenan akan ru'us famsahu bi ru'usikum kaga ru'usu an yi mai kasara saboda ba'un harafin jarra to in ka ce wa arjulikum kaga ashe kai adafin arjuli akan ru'usi to kenan in mun karanta ga kira'a wa arjulikum menene hukuncin kafafu shafa sai a yi shafa akan kafa sun ka ce ko dai ka wanke kafa ko ka yi shafa a kanta amma magana huffi nassin qur'ani bai zo da huffi ba don haka ba za su yi shafa akan mun ka ce mun yadda nassin qur'ani bai zo da shafa akan huffi ba ko ka wanke kafa ko ka shafa amma hadisai ingantattu waɗanda yake kuma matsayin su hadisai inda sun inganta daga annabi ga ayi hujja da su kuma ayi aiki da su matsayin su guda nassin qur'ani don haka sannan shi qur'anin nan kuma shi yace duk abin da manzon Allah ya zo da shi abi in dai kun yi imani da Qur'ani to ku zo ga hadisai Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhu duk abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku rike shi wa ma nahakum anu duk abinda ya hane ku da shi fantafu ku hannu ashe Allah ya umarni abin manzon Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da nas da halaccin shafa akan hubbi don haka duk wanda ya yi imani da alqur'ani dole ya zo ya yadda da shafa akan hubbi kun fahimta to fayu ƙalu lahum sai a ce musu su ‘yan shi'a da sun ka saba game da shafa akan hubbi sai a ce allazina na ƙalu annin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wudu'a waɗanda na ciranto yin alwala daga annabi su wane ne sun ka ciranto yin alwala daga annabi sahabbai ƙaulan wa fi'ilan waɗanda na karɓo yadda ake yin alwala ta hanyar magana wa fi'ilan da kuma ta hanyar aiki annin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wallazina ta'allamu alwudu'a minhu da kuma waɗanda sun ka koyi alwala daga gare shi tawadda'u ala ahadihi dukkan su sun yi alwala zamanin sa shi annabi wa huwa yarahum yana ganin su wa yuqirruhum kuma ya tabbatar da su akan yadda sun kai alwala wa naqaluhu ila man ba'dahu kuma sun ka ciranto shi zuwa ga waɗanda abbayan su to waɗanda sun ka sun ka ciranto alwalla fi qawlan wa fi'lan daga annabi kuma sun ka sun ka koyi alwalla daga gare shi aksaru adadan sun fi yawa ga kidanya ga kidaya min alladhina naqalu lafza hadhihi al daga waɗanda ciranto lafazin wannan ayat da kun kai hujja da ita su wane ne sun karɓi lafazin ayat daga annabi ayar da sun kai hujja idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'ab suwa ne sun ka amso ta daga annabi sahabbai to suwa ne ne kuma sun ka ga wanda annabi ka arwalla sun ka zo sun kai har ya kawo gare mu su ne sai ya ce to waɗanda sun ka cirantu yadda annabi ke alwalla waɗanda yake alwalla zamanin jahiliya kafin zuwar manzon Allah larabawa sun san wani abu alwalla ashe kenan duk yadda kaga sahabbai sun yi alwalla sun yi alwala sun wanke kafa sun yi alwala sun shafa akan huffi ashe kenan waye karantar da su haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama to shine imamu imamu ibnu abil izz al-hanafi mai sharhi na kirin dahawiya yace sahabban da sun ka ciranto yadda ake alwala daga annabi kuma sun ka koyo alwala daga annabi wanda yake daga cikin abin da annabi ya karantar da su ake yi ga alwala shafa akan huffi sun fi yawa ga kida da za a kiran ya sun fi yawa bisa ga waɗannan ciranto lafazan ayan nan kun fahimce shi kun yadda da magana tai cewa waɗanda na cirantu yadda ake alwala daga annabi sun hira bisa ga waɗanda cirantu ayat duk sahabbai sun ka cirantu ayan nan daga manzon Allah a wasu ne sun karɓi aya ko amma alwala fa duk sahabbai sun sun roito alwala daga sun cirantu alwala daga annabi don kowannen su da wanda ya ji magana tai yana bayani yadda ake da wanda ya gani practically kun fahimta fa inna jami'al muslimina dukkan musulmi kanu ya tawadda'una ala ahdi sun san suna alwala zamanin manzon Allah kuma ba su koye ta ga kowa ba illa gare shi wallam ya ta'allamu lodu ba su koyi alwala ba illa minhu sai da gare shi annabi fa inna hadha amala wannan aiki kuma na alwala lam yakun ma'hudan indahum bai zan wanda an ka saba da shi bugun su fil jahiliya zamanin jahiliya zamanin jahiliya babu alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alwala wasu malamai ma suna cewa alwala tana daga cikin shari'ar da an keɓanci al'ummar manzon Allah akan sauran al'ummomi da ita sauran al'ummomi ba su da alwala al'umma annabi an ka sunnanta ma alwala ko ko an ka farlanta ma alwala wahum su kuma sahabbai qarra wahu qarra auhu sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tawadda yana alwala ma la yuhsi adadahu illa Allah ta'ala abinda ba mai iya kidan ya sawa nawa in banda Allah sau nawa sahabbai sun ga annabi yana alwala sau babu iyaka wa naqalu anhu kuma sun ciranto daga gare shi zikira gaslin rijlain an batun wanke kawahu biyu fi ma sha Allahu min alhadis cikin hadisai gwargwadon abin da Allah ya so waɗanda su ma ba su da iyaka hatta naqalu anhu har sun ka ciranto daga gare shi min gaire wajen ba ta fuska guda ba fi kutubi sayi cikin littafan sayi wa gaire da wasunsu annahu qala cewa annabi ya ce wailul lil aqabi wa budunil aqdami minan nar bone ya tabbata lil aqayib ga mai barin dugadugai wa budunil aqdami da cikin kafafu bane yana barin su ga arwalla bai wanke bane ya tabbata gare shi minan nar daga wuta mun yi cikin bukhari ko da sauran littafai to ashe kaga tunda sun ka ciranto wannan kuma sun ka zo daga baya sun ka ki wanke kawahu sun kai shaha akan kufi dole ashe sun ciranto halaccin shaha akan kufi daga gare shi kun fahimce shi to haka da ya ci gaba da bayani saura duka bayani ne wannan dai yana son ya tabbatar mun daga cikin aqidan mu ahli sunna akwai shafa akan kofi in mutum ya zo a ralla amma shi ko shafa akan kofi sunna ta sami shi kaidi ba haka kawai duk wanda ya zo a ralla ya halatta ya shafa akan kofi ba wane ne an ka halatta mu kun ba continuously za ka shafa akan kofi ba duk dai an sa lokaci mazaunin gida ga lokacin da an ka same matafi ga lokacin da an ka same shafa akan kofi to menene kai da sharaɗin da shari'a ta sa kafin kai shafa akan kufi na farko dole ya zan kayi alwala cikakkiya sannan ka sa kufin baka da alwala yanzu sai ka ɗau kufi kasa to yan an jima in alwala ta kama baka samu kai shafa a kansa ba sharaɗi na farko shine ya zan kasa kufin nan bayan alwala cikakkiya kayi alwala ka kammala alwala cikakkiya sai ka ɗau kufin kasa in socks ne in safa ne wannan da kuke ce ma kufi in kobashus ne kowannen su matsayin kufi yake to ya zan kasa kuffin bayan kayi alwala cikakkiya to in an ka jima sai ka zo ka yi ta tsari ba alwala ta kare ba to in ka zo za ka sake alwala annabi ya yi ma rukusa rukusa ce daga manzon Allah zuwa ga al'ummarsa Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi cewa in dai kana kayi alwala cikakkiya ka sa kuffi in an jima in alwala ta sake kama ka an yadda ma ba sai ka cire kuffin ba in ka zo wankin kafa maimakon ka cire ka wanke a sai ka yi shafa akan kuffin kun ji wannan to gwargwadon menene lokacin da ya halatta a yi shafa akan huffi annabi ya iyakance ma mazaunin gida gwargwadon abin da yake iya shafa akan huffi ya iya makance ya kance ma matafi mazaunin gida an ba shi yini guda da kwana guda yini guda da kwana guda me ma'anar yini guda da kwana guda a shi yanzu misali a ce bayan sallar subahin ka sa huffi to tsawon yinin nan in ka tashi a ruwan an yadda ma ka sa ka abin haka ka kwana sai gobe yini guda da kwana guda kenan amma in gobe ta yi to dole ka ka cire hoppi ka ta ka sake wata alwala sannan hako masawa kun fahimta yini guda da kwana guda annabi ya iyakance ma mazaunin gida abin da yake iya sha mazaunin gida bai isa ya kwana biyu na shafa akan hubi ko kwana uku ba a'a da duk an kai kwana guda dole ka cire ka ta kai hakan ga mutumin da yake saye akan kuffi kuma sai janaba ta kama shi dole ya cire kuffi ya yayi wanka kun fahimta baka cewa tunda ai an ce a rawalla don haka ba sai na cire ba in nazo wanka sai in sha a ka cire shi ka kai kai wanka kun fahimta shi kuma matafi annabi ya sami shi kwana uku yini uku da kwana uku in kana cikin halin tafiya kai kai shafa an kai arwalla cikakkiya kasa kuffi to in matafi kake kana da damar ci gaba da shafa akan huffi har kwana uku sai kwana uku sun cika sannan ka cire ka sake wata alwallah ko masa kuma an kuma ba kwana uku to amma kana cikin tafiya ka kasa huffi ka yi alwallah cikakkiya ka sa huffi ba an ba kwana uku ba ka yi kwana guda sai janaba ta kamma wannan dole ka cire ka ta kai wanka kun fahimta to waɗannan su ne sharuɗan a takaici dai imamu ɗahau ya da sako Allah shi mai rahama yanzu shafa akan kufi ya tabbata ga sunna mutawatira don haka mun yadda da shafa akan kufi ko bamu yadda ba mun yadda wanda ba su yadda ba ruwan mu da su dama ba abin da ya hada mu da su Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai gaba ta gaba yace wal hajj wal jihad ma diyani ma ulil amri min al muslimina hajji da jihadi kun san hajji ziyarar ɗakin Kaaba ga wanda Allah ya ba iko da ibadodin da an ka shar'anta wurin ziyarar wal jihadi da kuma yin jihadi yakin kafirai biyun nan duka madiya ne masu shudewa ne ma ulil amri tare da shugabanni min almuslimin na musulmi duk biyun ga ana yin su ne tare da jagororin musulmi ashe kenan kamar yana cewa hajji dole a samu amirul hajji wane ne zai zama amirul hajji shugaba na musulunci ko wanda shugaba na musulunci ya wakilta kun fahimta ashe sa amirul hajji da gwamnoni da shugabannin ƙasa ke yi kaga wannan ya tabbata ga sunna birrihim wa fajirin su shugabannin na musulmi da an kace za su jagoranci hajji da kuma jihadi daɗa masu ɗa'a sun ka kasance da fajiransu shugabannin ko waɗanne iri ne amma dai minal musulmi na an kace ulil amri minal musulmi na kun fahimta shugabanni na musulmi kaga ba a yi magana ga shugabannin kafirai ba aburo mu da kafirai shugabanni na musulmi to wajibi ne ka bi su ga aikin hajji da kuma jihadi dada masu da'a sun ha kasance ko baka ka jihar zalimi ne in dai zalunci ne kawai bai kai ga kafirci ba haƙƙi ne ka ci gaba da mai da'a mun karanto baya ai mun yi magana imama ko ra'ayin ahlus sunna aqidar ahlus sunna wal jama'a game da shugabanni shugaba ko bi fajircinsa komi fasikancinsa in shi a hajjajin ne yusuf sakafi akan zalunci ba shi fi kowa zalunci ba in dai yana amsa sunan musulmi kuma yana nan shugaba na musulmi to wajibi musulmi ne su yi mai da'a ga abin da bai shafi fasikancin ba sai dai in ya umarci wanda sabon Allah wannan ba a da'a ga kowa ga abin da ya saba ma Allah domin haƙƙin Allah ya fi na kowa girma ina kawai ya halatta ina kawai annabi ya yadda mana mu sanci hannuwanmu daga wa shugaba da'a in ya zo da kafirci kuma ko kafirci karara wanda bai da shuba bai ɗaukar wani bai da wani tawili kafi illa in tarau kuran bawahan inda kun min Allah ta'ala fi burhanun kun fahimta sai in ya zo da kafirci shi ma kafircin karara ba wanda sai an tai lalabe ba sannan ba wanda adda tawili ba wanda adda shubha ba sai ya zo da kafirci karara to wannan shugaba ya zo da kafirci karara wannan ba za mu yadda mu kafirta da shi ba sai dai kafirta shi dai nan kan annabi ya ce mu jayi ba a wasa da kafirci kun fahimta amma in dai sabon Allah ne da fasikanci da zalunci ko da kai ya zalunta ya kwaci gidanka ya kwaci matarka ya ba wani dogarinsa ya kwaci gonarka ya ba wani dan fatin su duk annabi ya ce bashi da Allah bare an ka tai lahira Allah ya amso ma abinka amma ci gaba da mai da'a kakkace ni wallahi ba zan yi mai ɗaya tun da ya amshe min abu kaza wannan ba dalili ba ne kun fahimta in dai ka yi zalunta ga wata rawa ya ce ko da ya sa bulala ya bugi bayan ka ya sa bu ya yi ma buloli ba akan haƙƙi na shari'a ba zulman duk da ci gaba da ya mai ɗaya ba ka yi zalunta ba ba shi da Allah ina fatar kun fahimce ni wannan ita ce aƙida ta ahli sunna mun yi ta tun kwanaki ko shi ne ya ce wal hajji wal jihadu da hajji da jihadi ma da yani masu shuɗewa ne ma'a'ulil amri min al tare da shugabannin musulmi birrihim masu ɗa'a su shugabannin wa fajirihim da fajiransu ila kiyama sa har zuwa tsayuwar alkiyama kaga ba wa'ancan shugabanni su abubakar su umar su usman su ali ɗaya ba illa yau milka duk wanda an kace wannan shine shugaban musulmi haƙƙe ne ka yi mai ɗa'a in ya jagoranci aikin hajji haƙƙe ne ka shiga cikin tawaga ta in ya je gangami ga jihadi haƙƙe ne ka shiga kun fahimta wala yubdiluhuma shay'un kun ba abin da ke lalata biyon ga kayi hajji tare da amirul hajji fasiki a ce hajjin ka bai ba ba ruwanka da fasikanci ne ba inda fasikanci ne shi hajjin ka ko kun tai jihadi tare da amirul hajji fasiki ko azzalimi a ce jihadin ku bai ba ku ladan jihadi tun da shugaban da ya jagorance ku ba inda fasikanci ne ya shafe ku shi ne ya ce wallahi ma shay'un wannan don ya yi raddi ga wasu da ke cewa duk wanda ya bi wanda ba ma'asumi ba ga aikin hajji ko ko jihadi babu lada su wane ne adda wannan akidar yan shi'a sun kace dole sai imami ma'asumi to shi ne ya ce ƙarya suke yi wala yabdiluhu ma shay'un ba abin da ke bata hajjin da jihadin wala yanquduhu ma kun ba abin da ke walwale su kun fahimta sai cikin sharhi ya ce shiru sheikh malam imamu ɗahawu yana ishara ne illar raddi alar rafila zuwa ga raddi ga 'yan shi'a rafida haifu ƙalu lokacin da sun kace la jihadi fi sabilillahi babu jihadi na daga kalmar Allah hatta ya harujar rida sai wani da suke kira kira ar-rida ya fito min ali muhammad da cikin mutanen gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin jikokin manzon Allah shine imami wanda zai jagoranci mutane a yi jihadi kuma a yi sauran abubuwa wayo nadi munadin mina sama'i wani mai kira kuma sai ya kira in shi wannan arrida din ya fito ya bayyana yanzu ya ɓoye cikin wani kogo yana can cikin wani kogo shi na suna nan suna jiran fitowa ta mahadinsu ko mahadinsu daban da namu namu gaskiya ne annabi ya bada labari da shi amma suna su ƙarya ne to yace in ya fito shi wannan shugaban na yan shi'a wai nadi munadin wani mai iye kuwa zai iye kuwa mina sama'i daga sama cewa ittabi'uhu ku bi shi da sama za a faɗi duk kowa zai je a duniya ku bi shi gashi nan sai su bi shi ko wa budlanu hadhal qawl bacin wannan magana azharu ta fi bayyana min an yustadalla alayhi bidai daga a tsaya kafa dalili akan bacin ta kaga magana a ita kanta walwala kanta ba sai kuma mun tsaya kawo dalilin zaman ta batattan magana ba wahum su ‘yan shi'a sharaɗu fil imami sun sharɗanta ga shugaba an ya kuna ma'asumin cewa lazim ne ya zama ma'asumi duk wanda ba ma'asumi ba to bai yiwa jagoranci al'ummar musulmi dole shugaban musulmi ya zama ma'asumi ishtiraɗan wannan kafa sharaɗi ne min gairi dalilin ba tare da wani dalili mai dalilin su daga qur'ani ko daga hadisi cewa dole ne shugaba ya zama ma'asumi ba su da shi bal fi sahihi muslim a'a hadisi ya zo cikin sahihi muslim an auf ibn malik al-ashja'i daga auf dan malik al-ashja'i kala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula ce naji manzon Allah yana cewa khiyaru a'immatikum zababbin shugabanninku allazina tuhibbuna sune wa'anda kuna son su wahibbunakum su ma suna son ku ana son juna wa tusalluna alayhim kuna yi musu addu'a wa yusalluna alaykum su ma suna yi muku addu'a shine salati nan wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ay ud'u lahum inna du'aaka sakanun lahum salati bi ma'ana addu'a kun fahimta shine wa tusalluna alayhim kuna yi musu addu'a wa yusalluna alaykum su ma suna yi muku addu'a wa shiraru a immatikum a shararan shugabanninku kuma in ji annabi me a shararu daga sharrun mafi sharri mafi sharrin shugabanninku alladhina tubghidunahum sune waɗanda kuna kin so yubghidunakum su ma suna kin ku ba ku son su ba su son ku wa tal'anunahum kuna tsine musu albarka wa yal'anunakum su ma suna tsine muku albarka to wannan sune mafi sharrin shugabanni amma annabi ya kira shugabanni ko bai kira ba ya kira shugabanni qala shi marwayacin hadisan Abu ibn Malik yace qultu sai nace ya rasulullahi ya manzon Allah afala nuna bi zuwa inda zalik ba za mu jefe su ba in an ka kai ga hakan ga in mun ka samu irin wannan ba za mu jefe su ba ko ko ba za mu yi watsi da su ba duk ana fassarawa qala la annabi ya ce a'a ma aqamu fikum musalla muddin suna tsaye da sallah cikin ku ta ku ci gaba da biyar su kenan ko duk da ashirarancin su ala annabi ya ci gaba da cewa ku saurara man waliya alaihi walin duk wanda wani shugaba ya jibinta a kansa fara'ahu yaga shugaban nan ya ci shay'an min ma'asiyatillah yana zo mu wani abu na sabon Allah fal ya kara to annabi ce ya kyamaci ma ya ci min ma'asiyatillah abinda shugaba ya zo da shi na sabon Allah wala yanzu anna yadan min da'ati amma kai ya sanci hannu ne daga mishi da'a ashe shugabanni yana ya saba ma Allah ko bai yiwa yana yiwa zama asumai a suna sabon Allah don haka ga magana cewa shugaba sai ma'asumi wannan magana ce bila dalilin wa qad taqaddama ba'd nazair hadha alhadisi kwatancin waɗannan wannan hadisin sun gabata fil imama ga maganar da mun kai game da shugabanci mun yota baya ko cikin wannan littafin wallan ya qul kalli hadisin na Abu ibn Malik wannan da mun kayo annabi bai ce innal imama yajibu an yakuna ma'asuman wajibi shugaba ya zama ma'asumi ba annabi ma cikin hadisin ya sanya shugaba mai laifi yace yace man wali alaihi walin fara'ahu ya ci shay'an min ma'asiyatin lahi don haka shugaba yana yi saba ma Allah ko bai yiwa yana yiwa war rafida amma su yan shi'a rafida aksarun na safakatan su ne mafi taɓe su ne mafi hasaran mutane ga sana'a fi hadhihi matsala ga wannan matsalar la'annahum domin su ja'alul imam al-ma'suma sun sanya imami ma'sumi huwa al-imam al-ma'dud shine shugaba wanda babu shugaban da babu kuma har abada ba za a yi shi ba to su a wurin su ne imami ma'asumi wane ne shugaban da babu wanda annan suna jira suna jiran fitowa ta har abada ba zai fito ba kuma su yi ta jira yau shekara nawa suna jira nawa na rage ma duniya kowa dai ya san wanda an kayo ya fi wanda za a yi yawa ko to har yau bai fito ba to yadda kun ka san bai fito ba har abada bai fitowa a shewa annan suna jira babu suna jiran banza allazi lam yanfa'u shi shugaba ma'asumi da annan suna jira wanda bai taba amfanin su fi dinin ga addinin su ala duniya yana can cikin rami kamar da sun kace don haka bai taba fitowa ya musu wa'azi ba ya amfane su ga addini bai taba zuwa ya aza wata halka ko da ta sati sati ko wata wata ko shekara shekara ya zo ya karantar da su wani abu don haka mai amfani ne gare su shine bai taba amfanin su ga duniyar su ba ko ga addini fa'innahum su ‘yan shi'a yadda una suna da'awar annahul imamul muntazar shi ne shugaba wanda ake jira muhammadu na hassan al'askari suna ne kenan allazi da khalas sardab wanda ya shiga wani rami fi za'amihin gari a wasu sanata 60 na mi'ata yana shekara ta metin da 60 hijirar annabi tana shekara 260 tun sannan ya shige rami har yanzu bai fito ba kaga ya zama kwamarcin maciji in ya fito sai bai ɗan duwatsu ɗaya a kashe koko duk wanda ya shiga shekara ta ɗari biyu da sittin ya shiga au ƙariban min zalika koko kusan haka nan bisamir wani gari da ake kira samir can ya shige ramin to wai misa ba a bi dan magina su gina ramin a gani in yana ciki da tsaya jira ne sai ya hito ba a iya gina kamar burgu misali ya shiga ba ginewa aka yi ba to a samu magina su gina ramin nan a gani duk ba yanzu shekara nawa kenan suna jira nai yanzu hijira tana da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas ko to cire shekara ɗari biyu da sittin cikin dubu da ɗari hudu da talatin takwas shekara ta yi nawa kenan cikin rami shekara dubu da ɗari ɗaya da saba'in da takwas cikin rami babu ci babu sha babu tutu babu hitsari babu hamsu salawatu babu azumi to me amfani ne hmm? wai kaddara ma akwai shi bari mu aje akwai shi me amfani ne to shekara dubu da ɗari ɗaya da saba'in takwas kowa da aka aron labe taɓa karantar da waɗanda annan suna jira me amfani ne ko ya hito me amfani ne yanzu kaddara ya hito yau yanzu irin su kome ne da sun kai rayuwar su kome ne ko da ya mutu yana da shekara 90 da wani abu ko amma duk shekarun ga 90 da wani abu imamin ga bai amfani da kome yanzu kome ne ya mutu to yanzu in ya bayyana yau ya bayyana me amfani ne ga kome ne da duk yan shi'ar da nan mutu kafin ya fito kaga don haka suna suna jiran babu balle bai hitowa shirme ne kawai yaya mahalluki ka iya shekara 178 cikin rami eh kaga ya zama maciji ko wa qad yuqimuna hunaka dabbatan kuma su yan shi'a saboda hauka da wauta suna tsaye da dabba can can inda suka cewa ramin yake in ma bagalatan ko dai su tsaye da alfadari wa in ma farsan ko doki liyar ka ba ha'iza kharja wai abin hawa ne in ya fito to ai yanzu jaye doki su kai mota in sun haka mota kuma su batta nan a samu dan Najeriya zo ya dauke ta koko na hunaka kuma suna zama a can fi auƙatin cikin wasu lokuta ayyanu fiha wadda suke ayyanawa cikin lokutan man yunadi alai bil khuruji wanda ke kira ne cewa bil khuruji cewa ya fito lokaci lokaci suna zama nan inda ramin yake akwai wani ramin da sun ka ayyana sun ka ce shiki ne ya shige to wai da a tsaya kuwa ya fito ya fito a samu magini a gine mana a jawo shi duk abin da zai basu ya basu kun fahimta shine ce wai qimuna hunaka kuma suna suna tsaisuwa can fi auqatin cikin wasu lokuta ayyanu fiha wanda sun ka ayyana cikin lokutan man yunadi alai bil khuruj wanda ke kira ne cewa ya fito su ce ya maulana ukhruj ya maulana ukhruj sai a sa wani mara aikin yi yana yana faɗin haka nan wa yashriyuna silaha kuma suna dada makamai wala ahada hunaka yuqatil kun ba wanda a can wanda zai yake su to me zai da makamai ila gairi zalika zuwa wannan wannan dai min al'umuri na al'amurra allati yadhaku alaihim min halqala wanda duk wasu masu hankali su ne musu dariya akan su da gani an san wata ta shiga da hauka da kidimewa da rashin fahimtar addini wa qawluhu magana ta da yace ma ulil amri birrihim wa fajirihim da jihadi da hajji wajibi ne a yi su tare da shugabannin musulmi ko masu da'a daga cikin shugabannin da fajirai la'annal hajji domin hajji wal jihadi da jihadi fardani farilloli biyu ne ya ta'allaka ni bi safar waɗanda ke rataya da tafiya duk sai an yi tafiya ake yin su in za a jihadi kaga ba a jihadi cikin gida ko wancan jihadi ne na yaki sai an yi tafiya to ita ko tafiya kullum tana da bukatar shugaba ko ba wurin jihadi ko wurin hajji ba haƙƙe ne sunna ce wajiba annabi ya samu yi hadisai cikin riyadus salihin ko sadda don mutum biyu za su taya to su ayyana gudawa ne kai za ka jagoranta wannan tafiyar ne amfanin jagorancinsa in lokacin sallah shi zai bada sallah in ana son a tsaya wata tasha a tsaya abinci ba kowa tsaya ɗaya zai yi ba shugaba ya kamata a tsaya wuri kaza ko a samu wuri a tsaya shi zai ayyana inda za a tsayi kaga abu dai zai tsari amma ba a cika mota ɗaya za ana wa'azi babu jagora ba shikenan iyaka direba ya ja za ana wa'azi an saba ma sunna da an shiga mota to wane ne a karamakan lahu liman kai ne kai ne shugaban wannan tafiyar sai ya koma gidan gaba daidai da direba komi direba bai yi sai wanda ya ce in ana son tsayi ba direba direba a tsaya bai tsari a shugaba muna son mai boli shi shugaba zai ba direba umarni ya tsaya duk dai al'amarin su su jingina shi ga shi shugaban ga wannan ita ce tafiya ta musulunci ta musulmi yayi haka yayi haka nan ko bai ba yayi zai tsari bisa ga wanga ya ce a tsaya na a yi tsaya an jima wani ce a tsaya wuri kaza ko a tsaya wuri kaza a ci abinci a kama gardama ba magana gardama eh aka ku faɗa mai kuna sun cin abinci to shi zai decide ina za a tsayawa a ci abinci kun fahimta kaga al'amarin musulmi komi na su da tsari eh aka saboda an ki karatu abba a san tsare tsaren ba waɗanda sun kai karatu ba su da yawa sun kasa kafa su ko sun kataki sai an ka an ka runtuma cikin daji Allah ya shirin da mu da kasan yan fashin mutane sun kama ku ba cikin daji aka yi da ku ba to haka musulmi sun kai sun yi cikin daji ya kayan sai an kwato su to Allah ya shirin da mu yace la'anna al-hajj wal jihad domin hajji da jihadi farda na farin loli biyu ne ya ta'allaka ni bis safar wanda ke rataya da tafiya fala budda don haka babu makawa min sa'isin daga shugaba ya susun nasa fiye ma wanda zai shugabantar mutane gare su dole ga kowace tafiya a sa eh sasa ya susu siyasatan me siyasa kenan shugabanci fasasa bi zakal khalqi linan wa shiddatan annabi ya jagoranci sasa ya susu kaga shugabanci siyasa hanyar da ake bi akai ga shugabanci shine siyasa don haka akwai ash-shar'iyya akwai al-kufriyya akwai ta, ta, shari'a ita ce malamai sun kai rubuci rubuci duk malamin addini da kaji ya rubutu game da siyasa irin su malam abdullahi su ibnu taymiya su mujaddidi dan da sauransu suna magana ne ga siyasa ta shari'a ya sai siyasa ta shar'iyya fi ahkamin ra'i war ra'iyya ko siyasa ta musulunci ashe akwai siyasa ta shari'a sannan akwai wadda ba ta shari'a ba wagga ta mu ta Najeriya ta demokradiya ta shari'a ce ko alama don hakan ga amma saboda zalunci da rashin da cin amana ta ilimi sai a ɗauku duk hukunci hukuncin da an allaka su ne ga siyasa ta musulunci sai a bawa ga siyasa in baka zaɓi wani ka zan kafiri kenan duk wanda ya zaɓi ya musulunta ƙwarai kuwa me ya saɓanin kafirci musulunci sanda duk an ka ce in baka yi abu ka zaɓi ka zan kayi kenan in ka yi ka zan musulmi to duk wanda bai zaɓi wani ba ya zan kafiri ashe duk wanda ya zaɓe ya musulunta wanda yake kuma ba za ka ce eh ba to ashe wancan hukunci ƙarya ta kai kun fahimta to don haka ku bar kahirta junanku akan ku bar kahirta mutane akan siyasa ta demokuraɗiyya duk hukunci hukuncin da shari'a na sa ayoyin qur'ani ne ko hadisan manzon Allah ko maganganun magabata da ake karanta ana magana ne game da siyasa ta musulunci da kuma shugabanci ga haka shugabanci in an kai magana shugabanci su wane ne shugaba ga shari'a duk shugaban da ke jagoranta mutane da alkur'ani da sunna mun yo shi baya cikin karance karancen mu ko cikin wannan littafi ko shugaba ga musulunci a ga karatun sahihu muslim ne ga shugaba ga musulunci shine wanda ke jagoranta mutane akan littafin Allah da sunnar annabi amma mai jagorantar mutane akan demokuraɗiyya to duk nassoshin da ka san manzon Allah ya magana ba da shi ake ba ni ro manzon Allah demokuraɗiyya harka ƴan iska ko ba harka ƴan iska ta bi demokuraɗiyya sai an dibi ta ce in kuna son ku ga wani demokuraɗiyya alkhairi ce ko sharri ku samu liman wanda kun ka amince da nagartarsa ko wani babban mallami mai wa'azi ku haɗa shi takara da wani ɗan iska a samu tataccen ɗan iska garin nan ku gani dan iskar nan sai ya kada liman haka ne ko ba haka bane ashe shegantaka ce ko ko abin kwarai duk abin da an ka zaɓi dan iska an ka bar liman duk mutumin kirki yau ya hito sai dai in Allah ya ci sai ku dai ba Buharin ga gashi nan yanzu ba shi asama ba Allah ɗaya ci sai amma sau nawa duk waɗanda yayyo takara da su akwai wanda aka kwatanta da shi duk ya fi su amma kuma haka aka mirɗe shi kuma ta zauna shi ya nuna shegantaka ce ko abin kwarai shegantaka ce ko yanzu uwar bari an ka gani shi yasa kuma lokaci ya yi Allah ya kaddaro ba hanyar da ba abin kada ya kai kuma don kusan abin bai yi daɗi ba ko yanzu ga da ya kai a sun bashi ba su bashi ba ai suna nan sun same takko bajal gaba da baya sun same matsara gaba da baya ga sunan duk sun ta takko kwahe shi yanzu lokacin da Buhari ya ce wacce jam'iyya ya takara karkashin ta APC wacce ce ta komo jam'iyyar adawa pdp suwa an kai tsammanin in ya hausa ya adawa da shi pdp tsakaninku da allah ya yan pdp ka adawa da shi ko yan apc to ya an kai ina kun ka taɓa ganin yan jam'iyya in dai ba an fara mulki wani ya biɗi bukata ba a yi mai ba ko an saba mai ko an cire shi ba a bai bukata ta bi dai sannan ya dawo adawa ina kun ka taɓa ganin yan jam'iyya sun yi adawa da ɗan jam'iyya shugaban jam'iyya su fara da bismillahi amma tun kayan a rantsar sai sun kaware mai kulle-kulle ana gama zaɓe iyaka ta yadda zama lafiya da yan apc mafi yawan su jigajigan nan lokacin da ana zaɓe saboda kashi in bisa ɗari na waɗanda ya takara apc rigar buhari sun ka shiga wadda na yi gwargwadon ƙoƙari na allah ya sani in tare yan iska daga shiga rigar nan lokaci ya yi kowa ya sani na yi gwargwadon ƙoƙari na kowa ya san da ɗaya ba buhari abba mu so ba mutanen Buhari muke da ɗaya kuma shi ya san da haka nan amma wasu da biyo baya sun ka rika riga ta mun ka so mu kwaɓe hannuwansu ba abokan tafiya ta bane Allah bai kaddaro kuma domin ya jarabce mu ya jarabtai yau gashi nan ya gani yau sai ka faɗa mai su wani ba abokan tafiya ka bane ya ganin mai ido ne yau ta kai al'amari ya kai yau yan apc annan sun cika gari da bokaye garuruwa da bokaye ana ɗibar mutane a cika jirage a kai maka ai addu'a Allah sa Buhari ya mutu suna yi ko ba su yi suna nan wallahi suna yi yan apc ba mp yau npdp ba mai ada da Buhari to dan uwanka na ga kanan da mu ka sun mai adawa da kai sai mun ka ga ta nan ta tsiro ma da kayanka da yan uwanka ba sai mu kare mu kai ta kaya ba asalin pdp an amsa musu yan apc an suna adawa da buhari yanzu ka ji kuna dai jin maganganun da suka yi ko ko na nan garin mu ko na nan sakkwato ku saurari abin da annan suna cewa suna nan sun cika gari da bokaye wurare wurare sun ɗauko bokaye da Nijar da Kamaru da ko ina da yan miyagun boka suna nan wai ana na ana tsaye tsaye Buhari ba zai tashi ba yana can kwanci ga wanda suka cewa ba zai tashi ba guba ce an ka bashi mutuwa zai yi in yan mutu za a ɗauko wani lalatacce yan an karantsar da Usman Banji sai shi wani lalatacce nan Sakkwato shi za a ba mataimakin shugaban kasa wani lalatacce wanda ko abin da an ka bashi ya kasa rikawa haka annan suna cewa ta wadda wacce kiyayya ta wuce fatar mutuwa ko wata kiyayya gaba gare ta to haka annan da yawan yan APC suna nan suna addu'a Allah ya sa maka da to mu ko muna nan muna addu'a Allah ka bashi lafiya mutuwa dai ko kaso ko kakkaso Buhari dai zai mutu amma dai sai lokacin da Allah ya ɗebo mishi kun ba Buhari ba kowa sai ya mutu haka Allah ya ce duk musulmi muke haka Allah ya faɗi cikin Qur'ani ya ce kullu nafsin za'iqatul mauti kowace rai sai ta dandale mutuwa kuma abin da ke ƙara tabbatar mana da haka nan da Allah na barin wani duniya da ya ba Annabi Muhammad don duk cikin halittun da ya halitta da mutane da aljannu da mala'iku da dabbobi da ƙwari duk halittun da ya ba wanda ya kaso irin Annabi Muhammad amma kun ga ya kashe shi to faɗuwa ne ne ya fi manzon Allah gata wanda za a ce shi wannan wani ba da shi ba kowa sai ya mutu muna da yaƙinin Buhari zai mutu amma muna da yaƙinin ba zai mutu ba sai lokacin da Allah ya ɗebo mishi to muna roƙonka ya Allah Allah ka sa ka ɗebo ma Buhari kaso mai yawa na rayuwa Allah ka tsawaita Allah ya sa ya mutu wannan lokacin Allah ya tsawaita rayuwa ta yi kuma Allah ya sa mu rayuwar nan tashi albarka ta amfane shi ta amfani musulunci ta amfani musulmi ta amfani mutanen ƙasar Najeriya duka Allah ka sani waɗanda annan suna ƙiya da shi tsakani da Allah ga abin da ya bayyana ya fi su gaskiya suna yi ne don maslahar kawunansu ba don jama'a ko ƙasa ko musulunci ba don haka Allah ka bi su da anniyarsu Allah kai ke sa cuta kuma kai ke ba da lafiya Allah ka ba General Buhari lafiya in ka ba shi lafiya kuma Allah ka ƙarfafe shi ya dawo muna saliman ganiman mu'azzazan mukarraman mu'azzaman mubajjalan mahabuban in ya dawo kuma Allah ka ɗora shi ya yi abin da za a cewa madalla ba abin da za a cewa asha ba duk abin da na asha Allah ka tsare shi daga aikata shi ko faɗi nai ƙudurin nan nashi ƙudurorin nan nashi na alkhairi game da gyaran Najeriya da 'yan Najeriya irin mu karkatattu Allah shi ka ba shi iko kakka amshi rayuwa ta Allah sai ka cika mai wannan ƙuduri 'yan Najeriya karkatattu ne ko ba karkatattu ba ne, to yana sun ya maishe su ga hanya. Kudi ba gani mu masu wa'azi shekara ta talatin da wani abu ina wa'azi. Ina cewa wani abu baya da kyau, wani abu baya da kyau. Rana guda bai ma kai yini ba cikin rabin yini, Buhari ya zo ya gyara mana shi. Shekara ta talatin da biyu na kasa gyara shi. Ya zo cikin rabin yini ya mana kilikili yarin ɗayan don haka ya kokari ko bai ba to haka muka so sauran wurare duka da ke bukatar gyara Allah shi bashi iko ya gyara su cin hanci dai kowa bai ciwa cin hanci abu ne mai kyau kuma shi yake faɗa da shi laifin kura goma banda satar waɗari kun san waɗari wasan waɗari waɗari ba ku san waɗari ba wani zare ne zare ne ake waɗari da shi a yi tufafi yana da matsi to yanzu in waɗari ya ɓace ana cewa kura ta satai inda wani abu ne na kwaɗayi kamar ɗan akwaya in ya ɓace an ka ce kura ce ba amma dai waɗari ya ɓace a ce to mi kura za ta da waɗari zare ake yin waɗari da shi sai a zo a saka tufahi na saki lokacin nan to sai waɗari ya ɓace a ce kura ce an ka ce a wallah ƙarya ce laifin kura goma banda sata waɗari to in za ka ce buhari yana da illa ko nawa banda da baka cewa buhari ɓarawo ne ba za ka ce dan cin hanci da rashawa ba ne ba za ka ce azzalumi ne ga dukiyar al'umma ba yau ba mai kwa ba ɗan Najeriya da kwana da fargaban ga shugabacin wanda zai kwashe mai dukiya ya bashi haka nan ko don Allah ko da hasada ana kwana da wannan bar ashe an an an ci gaba ko ba ci gaba ba kuma wannan za a wa mugunya fata in bancin rashin sanin ciwon kai na yan Najeriya maimakon a yi mai fatan alkhairi da yan adawa da yan kowa na ji shugaban bangare guda na PDP Ahmad Makarfi ya yi magana ya roƙi Allah shi ba Buhari lafiya. To di ba gani. Haka Tony Aneni shi ma ya yi addu'a ya yi faɗa ga ‘yan Najeriya masu fatan Buhari ya mutu. Kuma shi BOT chairman na PDP, chairman na Board of Trustees. da sauran ‘yan PDP da manya, su ne ya kamata su yi adawa. To ashe ya nuna ashe ba suna annan na fata ya mutu ba cikin gida ne ‘yan cikin gida hukan cikin gida su ne annan suna fatar ya mutu. To wayanda ka so in ya mutu a yi musu mataimakin shugaban ƙasa. sannan a ban ma wani ɗan dauda kujera shi ko ya mulki shi ka koma baya sai ɗan dauda a shugaban bello abu to kada Allah shi cika masu nan to matafi ina yake to sai ya ce la'annal hajja wal jihada ko fardaniya ta'allaka ni bis safari farin loli biyu ne da suke ratayuwa da tafiya fala budda min sa'isin ba makawa ga shugaba ya susun nasa fihi ma da ke jago shugabantar mutane gare su wai awamul addu'a kuma yake fuskantar makiya wa hadal ma'ana wannan ma'ana kama ya hasul bil imam beri yadda yake tabbata da shugaba mai da'a ya hasul bil imam fajiri yana tabbata da shugaba fajiri shi yasa shugaba ko da fajiri ne an ka ce mai da'a abu guda zai sa ya kyau shugaba da'a shine kafirci kuma ko kafirci wanda a karara kun fahimta sai gaba ta gaba ya ce wa nominu bil kiramil katibina kuma muna imani da mala'ikun Allah kiraman katibina fa inna Allah qajja alahum alaina hafidina mu wuce ko a tsaya nan a tsaya nan ko to insha Allah gobe sai mu tashi nan eh mala'iku mun yi magana game da imani da mala'iku ko to yau zai rarraba su kuma mala'ikun sun kasu kashi-kashi ko waɗanni da nasu aiki akwai inda mala'iku sun ka haɗu gaba ɗaya akwai inda sun ka rarraba mala'ikun Allah sun haɗu ga zaman su bayan Allah sun haɗu ga halittar da Allah ya yi musu ta haske dukkan su an halicce su ne da mi da haske duk sun haɗu akan wannan sun haɗu ga zaman su masu da'a ga Allah dukkan su ba mai saba ma Allah ko mala'ika guda la ya asuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma duk sun haɗu ga wannan kun fahimta sannan sun haɗu ga yin tasbihi me ya aikin su to yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi eh yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi dare da rana la yafturun ba su yankewa duk sun haɗu akan wannan amma ga ayyuka kowa Allah ya sa mai matsayi nai ga mala'iki mai kula da ruwan sama ga mala'iki mai kula da karɓar rayuwa shi ko shi iyaka ta amsar rayuwa mala'ikin mutuwa da mataimakansa sannan ga mala'ikin da ke kula da arziki shi ko, arziki da talautawa, shi Allah ya wakilta. Ga mala'iku su ko amfaninsu rubutu kiraman katibi na kenan, marubuta duk abin da bayi ke aikatawa na alkhairi da na shari ga su gudana na hannun dama gudana na hannun hagu, 24 hours kana tare da su. Wuri biyu ɗaya suka rabuwa da kai, shine in ka shiga makewayi. bayan ka shiga makewayi da haka yan zaka saduwa da iyali to nan ɗaya suka juya ma baya amma 24 hours suna nan tare da kai duk abin da za ka yi ba abin da zai escaping ɗin su za su rubuta kiraman katibi na kenan sannan akwai suko masu gadi iya ya hafa zuna min amrin lahi suko suna tsaro ne da umarnin Allah suko guda gaba guda baya ba su da aiki illa gadin ka illa gadin to amma suna gadin muga abin da Allah bai rubuto mana ba abinda Allah ya kaddare ya same mu to in ya taho sai su jaye sai abin ya same ka sannan ka dawo su dawo ita kaddara Allah ba abin da ke gusar da ita Allah ya kaddar sai mota ta faɗi da kai to sai su jaye sai ta faɗi kai kariya uku sannan su dawo su ci gaba da gadinka ina muka gane cewa muna da matsara yanzu sai ka tafi cikin daji ka kwanta ka yi kwana har ka ƙare ba wani ƙwaro da ka zuwa ya shiga kunnanka ko ya shiga bakinka ko ya shiga hancinka kun fahimta saboda me saboda mala'ikun amma yanzu mutu in kan mutu a aje ka ka gani kafin a ce minti goma ƙwari sun zo sun sun yaɗe ka ko ina saboda kana mutuwa dama rayuwar suka tsaro kana mutuwa suna sun koma don haka yanzu baka da mai tsaro sai ga ƙwari sun zo sun shiga bakinka sun shiga ko ina amma ha kwanta ga kunami ga cikin dajin ga mace zai duk Allah saboda akwai matsara ta duka ya tsare ka sai dai wanda an dama an kadar zai cije ka wannan sai su jaye sai ya cije ka sannan su dawo in cizo guda ne da yayi ma guda sai su korai bai ƙara na biyu in biyu an ka ce in yayi biyu su korai kai ya ƙara na uku haka dai to shi ne gobe insha Allah ta'ala za mu tashi Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi muna roƙon Allah ya tabbatar mana da imanin tsare mu daga talalafiya jibi rana wata yau nawa ga wata yau nawa ga wata sha takwas ko sha tara ishirin ɗaya biyu uku hudu biyar rana ta ishirin da biyar ga wata ko to za a ɗora mu ɗaya da cikin limaman mu aure insha Allah rana wata yau liman ɗalha liman ɗalha zai yi aure insha Allah eh kaga liman ango kenan ko to sai ayi addu'a Allah ka sa ayi lafiya a ƙari lafiya Allah ya ba su zaman lafiya ya ba su hankuri da juna kuma ya ba da zuri'a ɗaya ba kuma Allah ya hore abin takali Allah ya sa ya zama mata miji na kwarai ita ko ta zama mai mata ta kwarai to ma'adalla sannan kun san wadda yau take ko don haka masu ansa albashi watan ga kowa ya ɗauki rabi ya kawo rabi kowa rabi kowa zai ɗauka wanga wata to Allah ya kyauta da a yi addu'a to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk